بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين yawa malam yake cewa tambaya ta talatin cikin littafin sira mata nazalal wahayu yaushe ne wahayi ya sabka ala rasulullah sallallahu ga annabi sallallahu can safaha shi a sama take za a ga safaha ta goma sha hudu can sama take yawmul isnin a ranar litinin li hadisi abi qatada saboda hadisin abi qatada anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila manzon Allah sallallahu alaihi an tambaye shi an siya mu yawmal isnin gami da azumin ranar litinin fa qala sai ce zalika yawmun wulutu fihi wannan ita ce ranar da aka aihe ni wa yawmun bu'istu fihi da ranar da aka bani manzanci rawahu muslim muslim ya rawaito shi qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim yake cewa la khilafa babu sabani annaba ba asahu cewa sab ko manzanci da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kana yawmal isnin ranar litinin ne zadul ma'ad kaifa kanat bidayatul wahyi ya farkon farkon wahayin ya kasance an aisha ta qalat amsu daga aisha radiyallahu anha take cewa awwalu ma bada bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min alwahyi ar-ru'ya as-sadiqa farkon abin da ya fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayi shine maholki na gaskiya fa kana la yara ru'ya ya kasance bai ga wani maholki illa ja'at mislu falaqi subhi sai ya zo kamar tsagewar asuba haka yake bayyana summa hubbiba ilaihi al-khala sannan sai aka samu shi san kadaici wa kana ya khalu bi gari hira sai ya kasance yana kadaita a kogon hira faja al-maliku sai mala'ika ya zo wata ran annabi yana can kogon hira fa kala yace ikra ikaratu kala sai annabi yake cewa ma annabi kare ni ba mai karatu bane salasan hasso uku ila an kala har sai da yace ikra bismi rabbikal ladzi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka da ya halitta khalaqal insana shi ya halicci mutum min alaq daga digon mani iqra wa rabbukal akram kai karatu ubangijin ka mafi karamci ne qauluhu da yace ma annabi qari'in ni ba mai karatu bane ma'ana la uhsinul qira'a ban iya karatu ba fa'ida yace ikta da hikmatullahi ta'ala hikimar Allah ta hukunta an yakunu rasul sallallahu alaihi wasallam ummiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamana mutum ne wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba la ya ariful qira'a wal kitaba bai iya karatu bai iya rubutu ba wa fi zalika ibadul shubhati shakki fi masdaril qur'an kuma abinda Allah ya sa yi kadarta wannan hikima ce ta cewa ibadul shubhati shak a nisantar da shubha ta shakku fi masdaril qur'an wajen inda qur'ani yazo inda ya iya rubutu da karatu yana zawwa da qur'ani kahure ta su shi ya rubuta abin shi shi ya kirkira abin shi amma sun san cewa bai iya rubutu bai iya karatu ba kenan ba zancen cewa shi ya rubuta shi wafi zalika ya ƙulul maula azza wa jalla a cikin wannan ne Allah yake cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin kahin qur'ani baka kasance ba kana karanta wani littafi wala takhuduhu bi yaminikum baka rubuta shi da hannunka baka iya karantawa ba ko rubuta izan da a ce haka ta faru ka iya karatu da rubutu lar tabar mubduluna da masu banna sun yi shakku da qur'anin da zaka zo da shi da sun yi shakku hikima Allah ya ta sa ya bar annabin shi bai iya karatu bai iya rubutu ba tambaya ta 32 ma za fa'ala rasul sallallahu alaihi da zalika mi manzon Allah sallallahu ya aikata bayan haka kin bayan haka ta faru yace zahaba ila zawjatihi khadija annabi ya tafi wajen matar shi ita ce khadija wa akhbaraha al-khabar ya bata labarin abin da ya faru eh ma za qalat lahu khadija mi khadija tace mishi wa alama za ya dillu kalamu ha ko mi zancan ta yake nuni qalat lahu sai tace mishi da ya zo mata hankali a tashi cewa ga abin da ya gani tace kalla ba zai yiwu ba fa wallahi la yukhzi kalla wallahi Allah ba zai kunyata ka ba innaka la tasilu rahim kai kana sadar da zumunci wa tasdiqul hadisi kana gaskiyar zance wa tahmilul kalla kana daukan nauyin wanda bai da shi wa tu'inu ala nawa'ibul khair kuma kana taimaka akan duk wasu musibu na nawa'ibul dahar musibu na zamani duk wani abin da yazo kana cikin masu taimakawa akan shi wannan su ne hujjojin da ta faɗa kan cewa sharri da ya same ka ma'ana mai yin alkhairi irin wannan nakan to Allah zai kare shi game da sharri wa kalamu ha haza ya dullu ala rujhan aqaliha wannan zancen nata yana mana nuni akan rinjayen hankalinta wa husnu tasarrufiha da kuma kyan tasarrufinta wa fadluha da kuma faralatta wa salamatu fidratiha da kuma kyakkyawar fidrar tana bisa kan fidara lahiyayya wadda bata da matsala ba gurbata ta ba irin ta jahiliya shi yasa ta faɗi wannan maza tastafidu min kalami khadija li rasul me za a fa'idanti da shi khadija zancenta da tamma annabi sallallahu alaihi wasallam wancan wanda yana cikin sahih bukhari istihbabu ta'anisu man nazala bihi amrun nan ana son mustahabbi ne wanda wani lamari ya sabko a gare shi bi zikir taisirihi alai a ambata mishi abin da zai sauƙaƙe mishi wannan lamarin wa tahawinihi lahu da kuma abin da zai kawo mishi abin ya zo da sauki kada ya zamana ya zo da tashin hankalin cewa ya ga wani abu mai tsoratarwa ka ƙara kimsa mishi wani tsoron a ka kwantar mishi da hankali ka nuna mishi cewa wannan ba komai bane anna man nazara bihi amrun cewa duk wanda wani lamari ya zo mishi ustuhibba lahu an yadali alaihi man yasiqu bi nusihi an so a gare shi mustahabbi ne ya tsinkayar da wanda ya yarda ya aminta da shi man yasiqu bi wanda ya aminta da nasiha shi wanda ka yarda da shi zai maka nasiha ta tsakani da Allah zai maka nasiha mai kyau sai ka bashi labari wasihatu ra'ayi da kuma ingancin ra'ayin shi ka san mutum ne mai hankali mai ra'ayi kyakkyawa ma za fa'alat khadija ba da zalik ne khadija ta aikata bayan wannan zahabat ila warqatu bin nawfal ya tatte wajen warqa bin nawfal fa fi hadis aisha as-sabiqa hadisin aisha take wanda ya gabata sai tace summan talaqtu sannan sai na tahi summan talaqat bihi khadija sannan sai khadija ta tahi da annabi sallallahu alaihi wasallam ila ibn ammiha zuwa ga dan amminta shine warqata bin nawfal wa kana imra'an tanassara fil jahiliya mutun ne ya kasance ba nasari ne a jahiliya wa kana shaykhan qad ami kuma tsoho ne wanda har ya makabce wa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam al khabara annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari me yasa saboda a matsayin shi na mai shekaru da yawa ya hisu da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru bari su je su gaya mushi zai kasance yana da wata masaniya da hangi sama da nasu ma za ta manna warka mi warka tubuna naufal yayi guri tamanna an yi kuna hayyan hina yuba asu yayi gurin ina ma a ce yana raye lokacin da za a ba annabi manzanci kala sai ce ya laita ni akunu fiha hayyan kai cona ina ma a ce ina raye hayyan jaza'an kuma ina turnanna ina ƙato yana yi khurjuka qaumuka lokacin da mutanen ka su kore ka su hudda ka kala sai ce awa makhurijihum shin za su hudda ni daga garin makka kala na'am yace haka ne tabbas za su kore ka lam yalbas ahadum bima ji'ita bihi illa qad illa ujiya babu wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi wa in yadurkani yau maka idan ranar wannan taka ta same ni wadda zaka samu manzanci an surka nasarar mu'azzazan ran lalle zan baka taimako taimako mai ƙarhi sun mai lamyal bas ba tare da jimawa ba ya ce warka ta an tufiya warka sai ya rasu bai samu ganin manzancin na annabi sosan ƙauluhu da yake cewa ya laita ni ya kai cona addamiru ya udu ala ayyamud da'awa damirin yana komawa ne zuwa ga kwanukan da'awa da yace jaza'an aljaza'u huwa sagiru min albaha'im dan karami daga cikin dabbobi matashi shine aljaza mun gani a cikin dabbobin zakka aljaza min ad-da'an da tace ya lai da yace ya laita ni jawazu tamanni al-mustahili ya halitta mutun yayi gurin abinda ma bai yiwuwa yayi gurin impossible da ce ina ma a ce wannan aikin alkhairin muna yara ya zo mai kama a yi shi idza kana fi fi'il alkhair idan cikin aikin alkhairi ne li'anna warqata tamanna an ya'uda shaban dan nan warqa yayi gurin a ce ya koma sarmai wa huwa mustahilun adatan abu ne wanda bai yiwa a al'ada wa qawluhu da yace aw makhrijihum shin za su hudda ni istab'ada annabi sallallahu an yi khurijuhu annabi sallallahu ya ga nisan abun cewa za a hudda shi abu ne kamar wanda bai kamata ba zai yi ba li'annahu lam yakun fihi sababun yaktadi al-ikhraj saboda babu wani sababin da yasa a hudda shi daga garin limashtamala alaihi min makarim al-akhlaq saboda abin da ya tattara shi annabi sallallahu na halaye na gari qauluhu da yace lam ya'tu ahadun bi misli babu wanda yazo da irin abin da ka zo da shi zakara warqa da illa fi ikhraji huwa maji'u lahu bil intiqani amma alufihi warqa ya gaya mishi hujjar da ta sa illa da dalilin da yasa za a hudda shi daga garin maka a kore shi shine saboda zai ciratar da su daga abin da suka saba abin da sun saba shi uwaye da kakanni ya zo da shi ya ce ya saba mashi to wannan shine sababin da za su hudda shi ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى zalika kuma saboda shi ya sani tsoho ne wanda ya gaji ya gaiwa ya san cewa cikin littattafan da suka gabata cewa in an ba shi manzancin mutanen shi ba za su amsa mishi ba zuwa ga wannan shi yasa yake gurin cewa lokacin da za su hudda ka dan ya gani a littattafan da suka gabata cewa za a hudda shi ma awwal ma anzala min alquran menene farkon abin da aka sauko daga alqur'ani awwal ma unzila min alqur'ani qawluhu farkon abin da aka sauko shine ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq qala an-nawawi al-imam an-nawawi ke ce haza huwa as-sawabu alladhi alayhi al-jamaahir min as-salaf wal khalaf wannan ita ce daidai kin da magabata jamhurin tarsashen malamai na magabata da wanda suka biyo baya suka tahi a sharhin shi na sahihi muslim cewa wannan ita ce sura farko li hadisi aisha asabi saboda hadisin aisha kala yake ce ai kara karatu yace ma annabi kari kala ai kara bismi rabbikal ladzi khalaq fa qawluhu ma annabi kari shine la uhsinul qira'a ban iya karatu ba haza sarihun fi annahu lam yaqra qabla zalika shay'an wannan hujja ce kyarar kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin haka bai karanta komi wali annal amru bil qira'a fi tartib qabla al amru bil inzar saboda umarni da karatu a cikin jeri shi aka fara kahin a umarce shi bil inzar da galgadi da wa'azi ya fara da karatu kahin zuwa ga wa'azi suma ma za hadasa ba da zalika ya ce sannan bayan wannan me ya faru in qada al wahyi bayan ana gama wannan sai wahayi yan yanke wa qarik talafa kam kana muddatin qida'i malamai sun yi sabani kwana nawa ne lokaci nawa ne da aka yi ko wata nawa bayan yankewa wahayin kan ya komo kila wasu ka ce sai ta ashhurun wata shidda ne wa kila kana ta 40 na wannan wasu ka ce kwana 40 ne mal hikmatu fi hazal inqida min hazal inqida menene hikima akan yankewar wahayin bayan an kwadaita annabi sallallahu ga wahayi kuma sai ya yanke he daga baya aka komo akan shi yace li yahsula li rasul sallallahu alaihi wasallam tashawuqu ila al-audi saboda ya tabbatar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-tashawuqu bege ilal audu zuwa ga komawar wahayin in an kwan biyu zai ji begen ina ma a ce wahayin nan ya komo na biyu ta akidu annal wahayi zahiratun munfasila an zatin rasul sallallahu tabbatar mana da cewa shi wahayin kanshi wata zahira ce wani abu ne wanda ya sha bambam da zatin annabi sallallahu annabi daban wahayi daban aka yanke shi don a tabbatar da ma mutane wannan walaƙar jaza'ar rasul sallallahu min hazal kida annabi ya yi rishin haƙuri kashin haƙuri game da yankewar wannan wahayin ai yake gurin ina ma a ce an maido mishi wannan wahayi ya ce ma za hadasa ba da hazala inkiɗa mi ya faru bayan yankewar wannan wahayin daga jabir allah ya da shi yake cewa baina ma ana amshi wani lokaci ina cikin tahiya iz sami'tu sautan sai na ji wata murya farafa'atu basari sai na daga ido na sama fa izal malikul ladzi ja'ani annabi yace sai gashi mala'ikan da ya zo mini ne bi hira a kogon hira jalisun ala kursiyin yana zamna a bisa kujera baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa faru ibtu minhu sai na ji tsoro game da sha'ani saboda abin ya saba ma al'ada tsakanin sama da ƙasa a gam wani saman kujera faraja'atu sai na koma fa qultu nace zammiluni zammiluni kulullube ni kulullube ni fa anzalallahu sai Allah ya sako ya ayyuhal mudaththir ya kai wannan mai lulluba da mayahi kum ka tashi fa anzir kai galgadi wa rabbaka fa kabir ubangijinka ka girmama shi wa thiyabaka fadayar tuhahin ka ka tsarkake ta wa zurja fahashir guma ka ka ka nisance su muttafaqun alaihi hadisin da bukhari da muslim wanda kenan bayan yankewar wahayi ita ce kuma surar da ta fara koma yace fahamiyal wahayi wa tawatar sai nan wahayi yayi dau zahi kuma ya ci gaba da zawwa fa kana awwal ma nazala ba'da futurul wahayi sai ya zama na farkon abin da ya sabko bayan yankewar wahayi shine ya ayyuhal mudaththir fa'ida sifatul wahayi ila nabiyina sallallahu alaihi wasallam siffar wahayi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatul wahayi ila ma taqaddamu min annabiyina irin yadda ake aiko ma annabawa wahayi shi ma haka ake aiko mishi kamar yadda Allah ya ce inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu da ma annabawan da suka zo a bayan shi hadaka ta nan ku yayya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk 有啊，是。